الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan rababan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan bakwai na shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi a darasi na biyun ƙarshe a cikin tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan na wannan shekara ta 1436 za mu tashi aya ta 76 a cikin surat yusuf salam a tambayoyin da aka da za mu samu karantawa yau insha Allah ta farko ta jiya ce da ba a karanta ba wannan ya ce don Allah ina son cikakken bayani akan karɓar haya a ma'ana mutum ne zai siya min babur na a daidaita sahu akan kuɗin da ba su fi naira dubu ɗari hudu ba ni kuma zan rika bashi dubu biyu kullum har wata goma jimillar abin da zan bashi shine dubu ɗari shida ni kuma ina cikin rudani domin ba ni da aikin yi gashi kuma na taɓa jin fatawar marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa akan haramcin yin haka sai kuma na ji fatawar wani babban malaminmu akan halaccin yin hakan kuma ni ba zan iya bambance ingancin dalilan da suka bayar ba don Allah ina son a yi min gamsasshen bayani a wato wannan yana daga cikin irin abubuwa da suka zo sababbi waɗanda suke ake yi kuma akwai fuska da take shigar musu da take mayar da shi haram akwai kuma fuska da za ta shiga ko sharaɗi ko ƙa'ida da za a sanya da zai mayar da shi halal wanda fuskar halacci ɗin shine tsarin yanzu da bankunan musulunci suke bi na yin irin wannan amma abin da yake mayar da shi haram saboda akwai algarar don a mutum bai san akan abin da ya karbi wannan mashin akan abin da ya karbi wannan a babur din ba idan ya karbe shi akan raba riba ne to aka kayyade masa cewa a duk kullun dubu biyu zai kawo to kaga wannan an sanya sharaɗi wanda yake babu a cikin tsarin mubaraba ko muzara'a mubaraba shine wato babur ɗin zai zama na shi mai kuɗi ne a matsayin kamar wato mai uwar kuɗi shi kuma mai tuƙi a matsayin ma'aikaci abinda ake samu shi ne cinikin da aka yi ya ɗauki abin da zai ɗauka shi kuma ya kawo ma mai babur tsarin muzara'a kenan ko tsarin mubaraba to idan aka yanke aka ce ga abin da zai kawo kullum an sanya sharaɗi batsili a cikin muzaraba kuma wannan shine wajihin fatuwar waɗanda suka haramta irin wannan ciniki amma idan an yi da niyyar shi wanda yake hayan nan zai mallaki babur ɗin abin da ake ce ma haya purchase to akwai fuska akwai wato a fuska uku da za a iya yi wanda kowanne daga cikinsu ya halatta fuska ta farko shine a yi fuskar tsarin ciniki na murabaha a ce ya ce ga wannan a daidaita sahu dubu ɗari hudu yake a wajena na sayar maka a dubu ɗari shida za ka bani cikin wata goma kullum ka rinka biyan dubu biyu sauraka a lokacin nan babur ɗin a daidaita sahu ya zamanto na mai aiki ne idan wani abu ya same shi shi zai ɗauki hasara bashin dubu ɗari shida ana binsa bashin dubu ɗari shida ya riga ya hau wuyansa kuma idan ya jinkiri a wajen biya wannan mai babur ba shi da ikon ya ce zai canza masa ko ya ƙara masa alal misali yana biyan kullum dubu biyu biyu ya ɗauki wata ɗaya bai biya ba to ba shi da haƙƙin ya ce yanzu maimakon dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai za ka biya saboda sakamakon ka yi wata ɗaya baka biya ba domin haka zai zama tori ba an riga an ɗaura ciniki an ƙulla ciniki wannan ya halatta bina'an akan bisa ka'idar wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki da kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wannan ciniki ne na bashi wato ya sayar masa akan yana bin sa bashin dubu ɗari shida waɗansu mutane ba su cika son wannan ba saboda yayin da aka riga aka yi wannan kai mai kuɗi baka da lamuni kawai kana da kudurar wannan akan biyan bashi sai dai ko idan zai iya kawo maka wanda zai lamunce shi cewa in bai biya ba ni zan biya ko ya kawo wata jingina ya ajiye cewa in ban biya ba a sayar da wannan jinginar ka ɗauki kuɗinka tsari na biyu shine tsarin ijara wanda ake ce mata al-ijara al-muntahiya bit-tamlik wato haya ce za a baka amma za ta za ta kare da cewa ka mallaki abu shine mutum ya zo ya karɓi hayar mashin ɗin ya rubuta ma mai mashin alkawari cewar idan na gama biyan kuɗin hayar mashin ɗin da kake nema to ni kuma zan mallaki mashin ɗin ta hanyar ka sayar min shi da wani farashi wanda yake bai kai ya kawo ba ko kuma ni ittifaki a lokacin ka sayar min shi da abin da ka gani da wannan alkawarin sai ya bashi hayar mashin ɗin ya ce to na baka hayar mashin kullum za ka rinka bani dubu biyu wannan ya halatta kamar ka ɗauki hayar mutum ne aiki kullum ya rinka baka kuɗi kaza kuma wannan tsarin ma shi ne ma ya fi dacewa da shari'a wato ka ɗauki abu haya ka rinka biyan kuɗin haya ɗin shi ya riga ya baka mashin kullum abin da za ka biya shi akan kuɗin haya dubu biyu ne ya je ya aje mashin ya je ya aje mashin a gida bai yi komai ba wannan ruwansa shi dai ya bashi mashin lafiyayye to a lokacin nan idan wani abu idan kamar injin mashin ya buga ko aka yi hatsari da ba za a iya amfani da mashin ɗin ba idan dai ba da sake ne ko da wato ha'inci na shi ne tuka mashin ɗin ba nauyin yana kan mai mashin shi zai gyara ya inganta shi domin duk a wannan lokacin mashin nasa ne ya riga ya bayar haya to idan ya gama biyan ya kai dubu ɗari shida to sai a lokacin nan sai su ittifaki akan cewar yanzu haya ta ƙare yanzu ka yi alkawari za ka saya to zan sayar maka sai ya ce to na sayar maka sai ya bashi da farashi mai rahusa sosai wanda bai taka kara ya karya ba na uku kuma shine kamar wannan amma sai ya ce yayin da aka gama hayar sai ce to na baka mashin din sai ya bashi da alkawarin cewa shi kuma zai bashi wannan mashin din a matsayin giba a matsayin kyauta tunda ya gama samun abin da zai samu na ribarsa ta hanyar haya da ya bayar to yawanci mutane a bankunan musulunci sun fi son wannan tsarin na haya saboda zai zama to mashin din yana hannunsu kuma za su iya canzawa dubu biyu ne ake bayarwa kullum idan abubuwa suka canza kasuwa ta canza za su iya cewa maimakon dubu biyu yanzu dubu uku za ka rinka kawo mana tun da haya za ka iya canza ka za ka iya canza babu idan ko da an yi alkawari to za idan yanayi ya canza da ittifaki tsakaninku za ku iya canzawa ka ce to saboda ganin yadda yanayin gari yake dubu biyu ta yi mun ta yi arha da yawa yanzu dubu uku za ka rinka kawowa ko kuma ya ce dubu biyu ya yi mun tsada yanayin gari ya canza yanzu dubu ɗaya zan rinka kawo su yi ittifaki tsakaninsu su yarjejeniya a haka to wannan duk wani ɗaya daga cikin guda uku nan da aka ɗauka duk ya halatta saboda haka ina fata an fahimci fuskar waɗanda suka ce bai halatta ba da kuma fuskar waɗanda suka halatta wannan shine tafsili wallahu ta'ala a'lam na'am eh ya riga saboda ai an riga an yi ciniki babur na sani ba shi da laifi a cikin tsari na farko na tsarin murabaha fa cewa ya sayar masa idan ya je idan alal misali wata ɗaya bai kawo masa komai ba wata ɗaya bai kawo masa komai ba ba zai iya cewa dawo min da mashin ɗina ba ba zai iya cewa dawo min da mashin ɗina ba a lokacin nan sai ya amfani da abin da yake da shi na lamuni in ma jingina da ya bayar a sayar da jinginan ya ɗauki kuɗinsa ko kuma wanda ya tsaya masa a matsayin mai masa lamuni ya je wajensa shi ya biya to yawanci dama mutum in zai yi wannan ba zai yi ba tare da ya killa ya tabbatar ya ɗauki matakin da zai tsare dukiyarsa ba sai ya ɗauki matakin da zai tsare dukiyarsa a tunda Allah maɗaukakin sarki ya haramta jingina da jingina da kafala duk hanya ce ta tsare dukiya saboda haka zai iya neman dubiyin ma ya ce ka bani jingina kuma ka bani kafala ka bani jingina kuma ka kawo mai tsaya maka amma ba zai yi ba ya ce an warware ciniki saboda bai biya ba to shi yasa waɗansu mutane suke gudun wannan kasadar ta abarka da bashi dan wani mai taurin bashi ne wani mai saukin bashi ne to gudun wannan to sai mutum ya ɗauki matakai yadda zai tsare dukiyarsa ta hanyar neman mutum ya kawo jingina wadda lallai za ta iya biyan kuɗin alal misali yana da gida ko yana da mota ko wani abu dai wanda yake ko kuma yanzu kamar yadda ake yi a ce kungiya kungiyar yan adili da sau su ne za su ba da lamunin idan mutum bai biya ba sai a je wajen kungiya su su biya sannan su sun san yadda za su yi da ɗan ƙungiyar su fitar da kuɗinsu daga wajensu daga wajensa sannan wannan ya ce ina karatu na zo sujadar tilawa zan iya yi ba tare da ina sallah ba eh ita sujadar tilawa ba ba sharadi ne sai a cikin sallah ake yin ta ba in aka karanta ayar ne ake yin ta to ko a cikin sallah ne za a yi ta halin kawai da ba a yin ta shine lokacin da ake hana sallah shine lokacin hudowar rana da lokacin faduwar rana a bisa ittifaqin malamai an yi sabani akan bayan sallar azhar akan bayan sallar la'asar kafin rana ta yi isfirari ta fatsi fatsi ta kusan faduwa da kuma bayan sallar asuba kafin jab da fitowar rana wannan lokacin an yi sabani amma abin da yake mafi rinjaye shine tunda wannan sujada ce take da sababi take da dalili mutum zai yi ta kuma ba sallah bace saboda haka mutum zai yi ta a kowane lokaci illa lokacin da a rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa dan kada mutum yayi kama da masu bautar rana saboda an faɗi illar hana yin sallah a wannan lokaci shine mutanen da suke bautar rana su ne mata sujada a lokacin kada ya sujada ya zama to tamkar yana koyi da su to a lokacin nan shine idan ya zo karanta ayar sujada a lokacin ba zai yi sujada ba kuma yin ta mustahabbi ne sunna ne dalil cewar wani ya karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujadar ba wani kuma ya karanta yayi sujadar sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujadar ba yayin da ya karanta ya ce ya rasulullah na karanta wani ya karanta yayi sujada kai ma kai sujada ni kuma na karanta ba kai sujada ba yace to ai kai ne mai karatu da shi yayi sujada sai muka yi sujada tare da sujadarsa amma kai da baka sujada ba sai ban yi sujada tare da sujadar ka ba kaga bai ce masa ya sujadar ba wanda wannan shine dalilin da yake nuna kan cewa ba wajiba bace yin sujada a sauran maganganu kuma na cewa sharadin ta sai mutum yana da yin yana da sharadin tsarki a wato sharadin sallah na tsarki da rufe al'aura da fuskantar kibla wannan abu ne wanda yake sabani tsakanin malamai a murin jayar a cikin karatun izziya kan cewa duk waɗannan ba sharadi bane wajen sujudu tilawa waɗansu malamai suna tafsili cewa ana yin kabbara ne yayin sallah kawai amma idan ba a sallah ba ne a wajen sallah ne mutum zai sujadar ba sai ya yi kabbara ba wal'aula mutum ya yi kabbara saboda siyasan akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara fi kulli hafdin wa raf a kowane sunkuya da ɗagowa tunda wannan sujada kamar daga cikin juz'i ne daga cikin da ya kama da ayyukan sallah sai a bashi hukuncinta na yin sujada yayin na yin kabbara yayin sunkuyawa da yin kabbara yayin dagowa wannan shine aula sannan yace a masu sa kaya masu rubutu a cikin sallah a ja hankali domin wani ya ce shi dai bai san dalili ba inda ya ga rubutu ko da yana sallah ne sai ya tsaya ya karanta eh wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka hana zakharafatul masajid yin rubuce-rubucen ayoyin alkur'ani a cikin masallatai malamai sun karhanta imam malik yayi nafsi akan karhancin wannan ɗaya daga cikin illar da ta sa haka saboda yayin da mutum yake sallah zai shagaltu ya rinka karanta wannan bal waɗansu ma sun ce in a jihar kibla ne haramun ne haramun ne a sanya rubutu a jihar kibla ko da na alkur'ani ne a cikin masallaci amma a gefe da baya wannan makruhi ne ba wani abu ne ya sanya wannan illar ba saboda kada ya kawo mutane tashwishi ya kawo mutane rudani a cikin nutsuwarsu a cikin sallah ya zamanto sun shagaltu da yin abin da yake ba aikin sallah ba karatu baya daga cikin aikin sallah inna fi salati la shughla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sallah akwai abin da ake shagalta akwai abin da ake shagalta da shi a cikin sallah wato da zai sa kada kai wani abu in ba wannan ba don haka a kula wanda ya sanya tufa mai rubutu to ya rufe ta da wani abu yayin da zai zo masallaci sannan batun ya ce ni yar uwata take buƙatar jini sakamakon haihuwa kuma grup ɗin jinin nata nawa ne kawai yayi daidai da nata to zan iya bata don an ce sai an ci abinci ake ɗauka yaya azumi na wato ɗaukan jini malamai sun yi tafsili na ɗaukan jini a cikin azumi idan jinin ɗan ƙanƙani ne wanda ba zai yi tasiri ya sanya jikin mutum ya rauni ba kamar yadda za a ɗauki jinin mutum a auna wajen test ko kuma wanda za a auna ɗin a sanya ma mara lafiya ba mai yawa ba ne wanda mutum ba zai galabaita ba har ya raunana to wannan malamai sun ce babu laifi a cikinsa idan kuwa mai yawa ne wanda har zai sa mutum ya galabaita da zai kai ya zuwa ya buƙaci ya karya azuminsa to wannan yana karya azumi shine suke ba mu hukuncin kaho hukuncin alhijama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace afkar alhajim wal mahjum da shine yin wato da shine yin kahon mai zuko jinin da shi wanda aka dauki jinin nasa duk azumin su ya kare to illar shine raunin da zai sa to dan haka suka ce idan za a ɗibi jinin mutum jinin kuma wanda za a ɗiba kan wato mai yawa ne wanda zai iya raunana shi da har zai buƙaci ya ci abinci ya karya azumi to wannan azuminsa zai kare to idan saboda halin larura ne kamar wannan yar uwarsa tana buƙata ko ba za a iya jira ba saboda halin larura to a nan wajen mutum zai iya ba da jinin nasa a ɗauka ya sha azumin saboda ya sha bisa larura yana da uzuri sai ya rama azuminsa bayan sallah akan wannan saboda yayi ne domin tabbatar da lafiya ko tsirkar da rai wanda take fuskantar wato larura ta halaka to a nan wajen babu laifi a ɗayan kuma doguwar tambaya ce yayi wai akan ai masa tafsirin qala fa ma habbuka ya samiri ai za mu zo tafsirin insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات يشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم الله يقول قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه suka ce sakamakon su ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce sakamakonsa wanda duk aka samu wannan wato kwanan awo na sarki a cikin kayansa to shi ne sakamakon nasa wato shi za a mayar ya zamanto bawa a matsayin ukubarsa kazalika najzil zalimin kamar haka muke yin sakayya ga waɗanda suka yi zalunci wato zaluncin yin sata wannan kamar yadda muka karanta a jiya kenan sannan Allah ya ce fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi annabi yusuf sai ya fara da wato jakunkunan yan uwan nasa da bincike wato sai ya fara da binciken jakunkunan yan uwansa qabla wi'a'i akhihi kafin jakar nasa dan uwa thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi sannan ya fitar da ya fitar da wannan kwanan awan na sarki daga jakar dan uwansa Allah ya ce kadhalika kidna li yusuf kamar yadda annabi yusuf ya yi wannan dabarar haka nan muka yi masa ilhamar yin wannan muka yi ilhamar wannan dabara ga annabi yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik baya kasancewa ga annabi yusuf ya rike dan uwansa a matsayin bawa saboda yayi sata a bisa shari'ar wato a fi dinil malik wato a bisa shari'ar sarki addin anan yana nufin wato dokar sarki bisa dokar sarki ba zai yi annabi yusuf a ce ya yi abin da yake so ya yi ba na ya mayar na wato ya rike dan uwansa ya zauna tare da shi illa an ya sha Allah sai dai idan Allah ya so to in Allah ya so shine sai da Allah ya so kuma sai ya kimsa masa ya wannan dabara narfa'u darajatin man nasha nan Allah yana yabo ga annabi Yusuf yace to muna ɗaukaka darajoji ga wanda muka so wato muna ɗaukaka wanda muka so da darajoji wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane masani akwai wani masanin har ya kai ya zuwa ga Allah a ce to kuma bayan nan kuma Allahu a'lam Allah ne mafi sani wato Allah madaukakin sarki sai ya ce annabi Yusuf yayi wannan dabara maimakon ya fara da jakar dan uwarsa dan uwansa Binyaminu ya fitar da wannan kwana ma'aunin na sarki daga ciki yana fitarwa sai su ce a to wata kila wani shiri ne amma sai ya fara da na sauran yan uwan aka bincika jakar wannan babu aka bincika jakar su su su goma kowa babu a cikin jakarsa har sai da ya tike ga jakar dan uwansa Binyamin ana sa hannu ana bincike sai aka ciro ta sai aka ciro ma'auni sai to kuma dama sun riga sun yi hukunci sun ce duk wanda yayi aka kama shi da satar to ma to sakamakonsa a mayar da shi bawan sarki tunda abin da ya saka na sarki ne suka ce domin mu a haka haka muke a shari'ar mu to idan da annabi yusuf ya shi ne ya ce ga shi hukuncin da za a yi a bisa ka'idar sarki menene sakamakon sata sakamakon ba shi ne daidai da yadda yake a bisa shari'ar su ta annabi yaqub ta kan'aniyawa su a ta'asu shi ne wanda aka same shi ya yi sata a shari'ar mutanen misra shi ne in aka kama shi da kayan satar to sai a ɗora masa sai a ɗora masa ya biya double ya biya wato ninki biyu na kimar abin da ya saka sai a ma abin kima a ce ninki biyu abin da zai biya kenan saboda haka abin da annabi yusuf yake so ya yi ne ya rike dan uwansa tare da shi kaga ba zai samu ba zai samu biyan bukata ba in ya bi da shi akan dokar sarki saboda haka sai ya tsara abin yadda su ne za su faɗi dokar dan ya ce maimakon ya ce musu kun ga idan aka zo ana binciken ku ce ku ce dan uwanku ne ya sata kuma ku ce ku a wajen ku ga yadda ake ma wanda ya sata kaga in ya gaya musu haka za su san cewa gishiri ne amma yanda ya tsara abin sai aka tsara shi tamkar sun san cewa hakikatan abin da ya faru kenan kuma ma har suka yi inkari da suka yi inkari sai aka ce to tunda kun yi inkari menene sakamakonsa suka ce to mu a wajen mu ga sakamakonsa to shikenan na yadda wannan sakamakon shi za a yi to sai ake binciken sai aka same ta a yanda yake so din al'amarin ya zo a tsarin fim din da annabi Yusuf ya tsara to shine Allah ya yabe shi yake cewa haka nan Allah ya muke Allah ya ce haka nan ne masa wannan muke masa ilhamar wannan dabara alkaid anan wajen bi ma'ana alhila wato dabara domin abin da ake nufi da alkaid shine abin da yake yake da wata manufa daban abin da wato abin da zaka yi ba za ka bayyana manufarka ba ko kuma ka bayyana manufa saɓanin abin da yake shine taka manufar to kaga dai duk dabara ma tana daga cikin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi idan zai yi tafiya zai tafi idan tafiyarsa jihar kudu ne sai rinka tambayar abubuwan da suke faruwa a arewa a wajen dutse kaza da yake arewa tsakaninsa da ruwa kaza tafiyar nawa ce kaga duk sai ya kiɗima tunanin mutane ya ɗauka arewa zai yi nan kuwa kudu zai to wannan kaidi ne kaidi ne dabara ce ta yaƙi to Allah ta'ala ya ce haka nan muka ba mu annabi Yusuf irin wannan dabara kuma wannan yana nuna kan cewar wato hatta tunani da mutum yake yi na kaifin basira da daƙiƙanci duk daga Allah yake kamar yadda annabi usaid na umar yake faɗa wato hatta kaifin kaifin basira da daƙiƙanci duk daga ƙaddarar Allah ne shi yasa mutum za ka ga wani yana wani lokaci yana bugin kirji yana yaban zurfin tunaninsa da basirarsa ya manta da Allah to kaga hatta a cikin irin wannan wannan dabarar da Annabi Yusuf yayi sai Allah ya ce shine ya tsara masa wannan ilhamar Allah ce sai Allah ya ce kamar ma shine yayi dabarar kadhalika kidna li Yusuf domin zahirin wannan kamar haka muka shirya wannan kaidi ga Annabi Yusuf wato Allah ya yi masa ilhamin wannan dabara to sannan Allah ya yabe shi da cewa Allah haka Allah yake ɗaukaka darajar wanda ya so a wata kun ga kamar kira'ar sunafi da suka ce narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka so ko kuma muna ɗaukaka wanda muka so a cikin darajoji wanda yake babban wato daga cikin abin da yake ɗaukaka mutum a cikin daraja ilimi ilimi domin ɗaukakar darajar ilimi shine wanda kowa zai iya samu ba kamar darajar nasaba ba wanda baka da ikon ka canza mahaifinka baka da ikon in aka haife ka anan an riga an haife ka kenan idan aka ce ba za a samu ɗaukaka ba sai ɗan gidan wane to kaga shi kenan ba yadda za a yi wani ya zo ba ɗan gidan ba ya ce shi ma zai zo ya samu ɗaukaka amma ilimi abu ne wanda yake kowa zai iya samu gwargwadon abin da Allah ya bashi gwargwadon abin da Allah ya bashi na baye-baye da kuma ƙoƙarinsa da kuma baiwa ta Allah sai kaga ya samu to shi ilimi yana daga cikin abin da Allah yake ɗaukar darajar bayinsa da shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda aka ba su ilimi da darajoji masu yawa Allah ɗaukaka darajar mu da ilimi sannan Allah kuma yace to kada ku ga wannan mai ilimi wannan ɗaukakawar darajar ka ruɗe shi ya ɗauka kan cewa ya taka wani ilimi sai Allah ce wa fawqa kulli bi ilmin ali ka sani fa ya kai masani sama da kowane masani akwai wani masani sama da kowane masani akwai wani masanin za ka zo inda kai ma Allah zai nuna maka ƙarshen ka kaga kan cewar ka zo baka san abin ka zo ilimin naka ya ƙare Allah ya kawo wani wanda ya fi ka ilimi ku duba kisar annabi Musa da annabi Khadir da aka tambayi annabi Musa wane ne yafi kowa ilimi saboda a lokacin nan ya san cewa shine annabin Allah kalimullah a sanin sa ba wanda ya kai shi yace shi to Allah da yake mai kishi ne sai sai yace zai nuna masa ya je waje kaza zai samu wanda ya fi shi ilimi kafin ya kai annabi Musa yana shauki ya ga wane ne wanda ya fi shi ilimi wannan shauƙin irin shauƙin ɗalibi ga mas'ala ga samun wato bayani na ilimi irin wannan shauƙin ke tare da annabi Musa sai da Allah ya gana masa tukuna ya ɗanɗana ya ce laƙad laƙina min safarina haza nasaba wallahi mun wahala a wannan tafiya ta ilimi kenan sai an sha wahala sai an sha wahala imam muslim wata ran ya jiro asani iri iri ya nuna gwaninta ta ilimin hadis sai ya ce la yurahul ilmu bi rahatil abdan ilimi ba a samun sa da hutun jiki da hutu ba a samun ilimi sai an sha wahala sai mutum ya sanya ma kansa abin da baya so ya ɗanɗana sannan zai sami ilimi to sai Allah ya ce ma annabi Yusuf ya yi wannan ya ce Allah ya gaya mana kuma wanda a cikinsa tambihi ne ga annabi Yusuf ya ce wa fauka kulli bi ilmin ali na'am قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فعثرها يوسف في نفسه ولم يرضها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
qalu in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl sai suka ce wato yayin da abin wato suka rasa abin da za su gashi an fitar sun ce su wallahi ba barayi bane ba sun zo sata bane ba sun zo barna a bayan ƙasa ba suna musun cewar abin da ya kawo su kenan sai gashi an ciro ma'aunin sarki daga jakar ɗaya daga cikin su saboda haka sai suka rasa abin da za su ce suka yi kwatake suka rasa yadda za su kamar da tabbatawa suke cewa bauta suka zamanto sun rasa abin da za su ce to sai suka dawo suka ce qalu in yasrik suka ce to ai idan yayi sata shi wannan dan uwanmu da aka kama shi da satan nan faqad saraka akhun lahu min qabl to ai a gabaninsa akwai wani dan uwa na sama da ya taba sata fa asarraha yusufu fi nafsihi annabi yusuf sai ya ɓoye zafin wannan maganar a cikin zuciyarsa bai bayyana fushi ba walam yubdiha lahum bai bayyana wato bai bayyana ta gare su ba bai bayyana bacin ran wato da ya samu a cikin wannan makala ta su qala antum sharrun makana sai ce ku dai ku ne kuka fi muni a matsayi wallahu a'lamu bima tasifun kuma Allah shine mafi sani da abinda kuke kullawa da abinda kuke sifa kuke ambatawa na halin wannan dan uwa naku da kuke faɗa ai wato idan kun ce dan uwansa yayi sata da wannan maganar ku ce mu dai abin da ya faru shine ku kun yi sata tare da ku ga wanda ya sata saboda haka kun fi sharri a bisa dan uwan naku da kuke dan uwan nasa da kuke cewa da yayi sata wanda babu shaida a wannan amma ku abin da kuka yi gashi an kama kun ce ku ba barayi bane gashi kuma an samu sata a cikin kayan a cikin kayan ɗaya daga cikin ku saboda haka wanne ne yafi sharri ku da aka kama ku ko ko ku da kuke ko kuwa shi dan uwan da kuke cewa da kuke da'awa a kansa kuma ma akan da'awar da kuke yi ai Allah ne ya sani Allah ne ya san gaskiya ku da rashin gaskiya ku wataƙila ba gaskiya kuke faɗa ba shi sai ya ce wallahu a'lamu bima tasifu waɗansu kuma suka ce fa asarraha yusufu fi nafsihi annabi yusuf sai ya ɓoye wannan maganar da zai faɗa daga baya cewa an tusharrun makanan dinnan da ya ji maganar abin da suka faɗa sai ya ɓoye abin a cikin ransa bai bayyana abin nan da zai zo ya faɗa musu ba da ya ce an tun sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun ya faɗi wannan a zuciyarsa ne ya ce wato har za ku tuhumce ni da sata to ai ku ku ne kuka fi muni a wajen matsayi domin ga irin abin da kuka yi hasara ta ɗebe ku kuka je kuka yi ƙarya da mahaifinku kuka jefar da ɗan uwanku a inda zai halaka kuma kuka yi ƙarya da mahaifinku sannan kuka zo kuka sake ƙarya ga ɗan uwanku cewa ya yi sata bayan kun san bai yi sata ba a da a da ɗin da kuke cewa ya yi sata kun san bai yi ba saboda haka wanne ne ya fi wanda ya yi sata ko ka wanda ya yi ƙarya wacce ce tafi muni sata ko ƙarya eh eh waɗansu malaman tafsir sun ce ƙarya ta fi sata ƙarya ta fi sata na'am qalu ya ayyuhal azizu to da suka da wannan ya faru annabi yusuf ya gaya musu haka ko kuma annabi yusuf ya ɓoye abin a cikin ransa ya ɗauke shi wannan daga cikin ibtila'i da Allah maɗaukakin sarki ya masa wato abin ma bai kai ya zuwa ga hasada su ba har sharri ma za su yi masa su yi masa buhutani su gaya masa abin da bai yi ba sai a shi dai ya tsaya akan wannan matsayin nasa to su kuma bayan sun yi wannan sharri sun faɗi wannan matsayinsu mummuna ya bayyana to sai kuma suka koma ya zuwa ga tumasanci suka ce ƙalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai wannan magajin gari mai wato mai matsayi a cikin wannan ƙasa inna lahu aban shaykhan kabira akwai uba a gare shi tsoho mai girman shekaru fa khud ahadana makanahu ka ka kama ɗaya daga cikin mu a maimakon sa kamar a ɗaya daga cikin mu kamar yadda shi ya zamanto bawan naka a maimakon sa inna naraka minal muhsinin mu muna gani kana daga cikin masu ihsani masu kyautatawa wato ka kyautata ma mahaifin mu saboda ubansa tsoho ne ba zai iya jumurin hakurin wato rashin a mu komar da shi tare da mu ba ka ɗauki ɗaya daga cikin mu ya zamanto shi ne za ka mayar bawan domin wato sun ɗau sun san cewa wannan ihsani ne zai domin kuma suka kafa suka ƙara ƙarfafawa da cewa inna naraka minal muhsinin lallai mu muna ganin ka daga cikin mutane masu kyautatawa qala ma'adallah yace Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni anna akhudha illa man wajadna mata'ana inda kan mukama wan kan mukama ba wanda muka samu kayan mu a wajensa ba inna idan la zalimun idan muka haka wallahi mun zamanto azzalimai wanda mun sanya wato uquba a wajen wanda bata dace da shi ba shi bai yi ba amma an yi masa uquba saboda kawai mu biya saboda kawai in biya muku bukata ta ku da har kuka ce har kuke nema ku yi mun tumatanci saboda haka kun ga wannan shine illar masu mulki wato mai mulki wani lokaci idan ka yabe shi ka buga mu a a a ka yabe shi kai masa kirari to komai ma sai ka dauka da gaskiyar da ba gaskiyar ba ji sai ba to annabawan Allah ku ba a yi musu haka annabawan Allah ba a yi musu haka saboda haka wannan abin kirarin da suka yi masa ya ayyuhal azizu inna naraka minal muhsinin duk wannan bai sanya shi yayi zalunci ba yace inna idan la zalimu saboda haka kai ma idan aka yabe ka kada yabo ya sanya kake zalunci ka hana mai haƙƙi haƙƙinsa ka fita daga adalci sai Allah ya kona ka na'am
فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولن أبرأ الأرض حتى يأذن لي أجلي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيو التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون Allah ya ce falamma sai asu minhu yayin da suka yanke kauna gabar wato daga gare shi daga samun nasara akan ya musu abin da suke so na wato ya saki dan uwansu Binyamin ya kama ɗaya daga cikin su a matsayin bawa khalasu najiya sai suka kebe suna masu ganawa da juna qala kabiruhum babban su imma dai babban su a shekaru a imma dai barban su a shekaru shine Ruben wa imma kuma babban su a ra'ayi shine Yahuda sai ya ce alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah yanzu ba ku sani ba ba ku tuna ba kun sani cewar uban cewa ubanku ya rike alkawari daga wajenku ya rike alkawarinku daga Allah ya rike alkawari akan ku daga Allah shine alkawarin da suka yi masa cewa lallai za su dawo da dan uwansu wa min qablu ma farratum fi yusuf gabanin nan kuma ga saken da kuka yi akan sha'anin annabi Yusuf falan abrahal ard to ni ba zan bar wannan ƙasa ba hatta ya adana li abi har sai idan ubana ne ya min izini ya ce in toho aw yahkum Allah li ko kuma Allah ya hukunci a gare ni da abin da ya so ya hukunta imma ya hukunta cewar na mutu a nan wa imma ya hukunta wani abu da zai dawo da ni amma dai akan kaina ba zan yi ba wato wannan ya nuna irin abin da yake wato tsananin nadamar da ya yi wanda ya nuna cewar a shi yasa waɗansu malaman tafsiri suke cewa wato shugabansu babbansu a wajen ra'ayi domin wanda yake ya fi su hankali ya fi su fahimta ya fi su ganewa ya tuna cewar da wace fuskar zai je ya kalli ubansa ya ɗauki alkawari cewa lallai zai za su dawo da wannan ɗan uwa nasu kuma a da gashi sun yi ma uban nasu alkawari suka saba sun yi sake akan sha'anin annabi yusuf to dan haka ya dauki wannan matsayi wa huwa khairul hakimi yace Allah ko shine kiyayen masu hukunci ya fi kowa adalci hukuncinsa shine daidai irji'u ila abikum to sai musu nasiha yace musu ku koma zuwa ga ku koma ga mahaifinku faƙulu ku ce inna bina- ya ku ce ya abana inna binaka saraka ku ce ya ma- ya uba- ya mahaifinmu ya babanmu inna binaka saraka ɗanka fa yayi sata wa ma shahidina illa bima alimna ba mu shaida ba sai da abin da muka sani abin da muka sani shine shaida akan abin da muke faɗa an zo an kawo an bincika kaya an samu kayan sata a cikin a cikin kayansa saboda haka abin da muka gani kenan shine shaidar mu wa ma kunna lil ghaibi hafidin kuma mu ba masana bane ga abin da yake na gaibu da mun san cewar idan yazo zai yi sata da ba mu masa wannan alƙawari mun ce lalle za mu dawo da shi ba wato kada ka tuhumce mu akan alƙawarin da muka ɗauka domin ba mu sani ba ba mu san wannan abin zai faru ba da yake dama 'ya'yan gidan annabci ne saboda haka suna da ilimin sanin Allah saboda haka suka yi amf- a lokacin nan ilimin suka yi amfani da shi Wa- ma'anar wa ma kunna lil ghaibi hafidin ay wa ma kunna lil ghaibi alimi wato kiyayewa is- wato ishara ne ga sani na abin da yake ya faku gare su na daga ilimin Allah na abin da zai faru abin da zai wakana nan gaba was'alil qaryata allati kunna fiha kuma ka tambayi mutanen alƙaryar da muke kasance a cikin ta alƙaryar mutanen Misra wato ka tura a tambaya cewa shin wannan abin ya ya faru ko bai faru ba wal na'ira allati aqbalna fiha ka tambayi ayarin da muka zo- muka turo tare da su wato abokan tafiyar mu domin kenan kun ga wannan yana nuna kan cewar abin da aka yi abu ne wanda aka yi shi a cikin jama'a kowa ya sani hatta mutanen gari da sauran abokan tafiyar su wanda ba sa cikin su a cikin ayari guda na kan'aniyawa duk sun san wannan wa inna la sadiqun kuma wallahi mu haƙiƙa wallahi muna daga cikin ma- mu masu gaskiya ne wato muna cikin masu gaskiya a- akan abin da muka gaya maka sun faɗi wannan dan ya zamanto sun isa sun isa matuƙa wajen wato barrantar da kansu daga zargin mahaifinsu wato kenan suna gudun bacin ran mahaifinsu a bisa isharar da wannan wato sh- a- a- da wannan babba nasu ya gaya musu wanda ya nuna kan cewa haka haka haka haƙƙin babba ya kamata ya zamanto babba shine wanda zai sa mutane su yi abin kirki a da yayin da suka yi halin tsiya duk gaba ke ɗaya suka ɗauki laifin amma yanzu ya ɗauki na- ya ɗauki nauyin ya ɗauki nauyin girman ya sanya su su yi abin da yake shine daidai to
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الغزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
Allah ya ce qala bal sawwalat lakum anfusukum amra wato an nade kissar wato suka zo daga wannan nasiha da dan uwansu ya musu suka dawo suka zo suka gaya ma ubansu wannan irin maganar da dan uwansu ya gaya musu to ga abin da shine Allah yake bamu labarin abin da uban nasu ya gaya musu qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace al'amarin ba haka bane shine ma'anar bal dinnan lil ibra ku dai wa- ranku ya sawwala muku ranku ne ya kawata muku aikata wani abu fa sabrun jamil dan haka kyakkyawan hakuri shine al'amari na kyakkyawan hakuri sabrun jamil kamar yadda ya faɗa a can farko shine hakurin da yake babu shakwa babu kai babu kai kukan Allah kai ƙara Allah wajen wani babu ragwanci mm, babu kuma bayyana fushi da ƙaddarar Allah shine as-sabrul jamil abin da ya hada waɗannan abubuwa guda uku babu tasakhut wato shine ka nuna fushi dan me Allah zaka yi mun haka saboda me wannan abin zai same ni me yasa me ya me nayi babu kuma nuna wato raki ka kare shikenan al'amari shikenan na mutu na lalace babu kuma shakwa ka je kai ta mita ga abin da ya faru gare ni ga abin da ya faru kullum inda ka tsuguna tamkar kana kai kukan Allah me yasa al- wato Allah ya maka kaza ya maka kaza wanda duk yayin wannan bai yi sabrun jamil ba to annabi yaqub yace fa sabrun jamil wato hakuri na hakuri na hakuri ne kyakkyawa asallahu an ya'tiyani bihim jami'a ina kauna Allah ya dawo mun su da su ga baki daya kaga sai yace bihim wato su su uku da annabi yusuf da shi dan uwan ya binyamin da yaje da shi wanda yace falan falan abrahal arda kabiruhum da ya zauna tare da su ya ce ina ƙauna ina ƙauna Allah zai dawo min da su ga baki ɗaya innahu huwal alimul hakim lalle Allah shine masani kuma mai hikima wato ya san abin da ba wanda ya sani abin da ya tsara shine yake da sani wanda ya nuna kan cewar a cikin irin shi yasa a wato a cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na wanda yake cikin bakin ciki ya faɗa tawassuli da wannan suna na Allah na alhali لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم هذا يفرد العظيم الحليم آه سبب توسلي دولنا آه آه صفة الله جل وعلا وتولى عنهم يجويا يجويا مسو يجويا بايا جبرنسو wato ya kau da kai gabarinsu annabi yaqub ya kau da kai ga 'ya'yansa wato ya keɓanta da kansa wa qala ya asafa ala yusuf ya ce ya kai can bakin ciki ya bakin ciki na akan rashin yusuf shi abinda duk ya fi damunsa kenan a cikin 'ya'yan guda uku rashin ganin annabi yusuf shine babban bakin cikinsa wato yana tawassuli yana nema yana kuka ga allah kan allah maɗaukakin sarki ya duba halin bakin cikinsa da yake da shi akan rashin annabi yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn idanuwansa har suka yi fari min al-huzn saboda bakin ciki saboda bakin ciki da bacin rai idanuwansa suka yi fari waɗansu na cewa ma'ana yana ta zo ta rullufe idan irin katarat nan kenan yadda ya zamanto baya gani waɗansu kuma suka ce a'a yawan kuka ne ya sanya hatta jijiyar ya zamanto ba ta iya wato jijiyar wani abu ya same ta yadda zai zamanto ba za mutum ba zai gani ba ga idan abu da amma ba za a gani ba ya koma fari fat babu bakin fa huwa kadhib ya zamanto mai makure fushi ne mai makure bakin mai makure bakin bacin rai wato ya haɗe yana zuciyarsa cike take da bacin rai wanda abinda kawai zai iya bayyanawa shine kuka saboda shine a bakin cikin annabawa ko bakin cikin masu imani kenan sai dai mutum ya ji ya ji zafin a zuci kuma ya idanu su kwarara da hawaye amma baki ba zai faɗi kuma ba sai abinda Allah ya yarda da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin mutuwar ibrahim ɗansa ya ce idanu suna kwarara da hawaye zuciya tana cike da baƙin ciki amma wala na ƙulu illa ma yarda rahman amma ba abin da muke faɗa sai abin da zai zamanto abin yarda ne wajen allah ar-rahman mutum ya iya ma bakinsa lokacin tsananin baƙin ciki da bacin rai baƙin bacin ran a cikin zuci baka da iko a kansa haka zalika mutum ya kuka saboda zafin zafin jin masifa wannan baka da iko a kansa zaka iya kuka na juyayi da bakin ciki da bacin rai amma ka iya ma harshenka kada ka faɗi wani abu da zai kai ka zuwa ga fushin Allah qalu tallahi tabta'u tadhkuru yusuf sai suka ce masa su 'ya'yan nasa mun rantse da Allah ba za ka gushe ba kana ambatan Yusuf hatta ta kuna haraba kana tunawa da sha'anin Yusuf har sai ka zamanto ka kanjame alharab shine wanda yake ya lalace jikinsa ya rame saboda baya kullum bakin cikin yana cin gabaki ɗaya lafiyar jikin nasa ya zamanto kanjamamme au ta kuna min halikin ko ka zamanto cikin waɗanda suke wato sun halaka da rayuwar tasu ta tafi wato sun mace wato har ka mutu kana cikin bakin ciki sun yi amfani da tallahi don ta nan yayin da ake rantsuwa da ita tana kawo ma'anar at-ta'ajjub wato muna mamakin tsananin wallahi muna mamakin wannan tsananin bakin ciki naka da tsananin bacin rai akan sha'anin annabi Yusuf har za ka kai kanka ya zuwa ga kaje ka lalace lafiyar ka ta ƙare ko ma ka halaka ka mutu suna faɗan wannan ta babin tausayi ga mahaifin nasu don su ɗauke shi daga wannan tsananin baƙin ciki da yake yi na rabuwa na firaki da ya samu tsakaninsa da ɗan uwansa qala inna ma ashku baki wa huzni ila Allah yace ni ina kai kukan wannan juyayi na wanda nake yi da takaici na da kuma bacin rai ina kai shi zuwa ga Allah ne wato ba ku nake kai ma kuka ba Allah nake kai kuka na zuwa gare shi wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni ina sanin abinda ku ina sani daga wajen Allah abinda ku ba ku sanin sa domin bai taba gaya musu mafarkin annabi Yusuf ba wato ya san annabi Yusuf yana nan kuma ya san Allah zai tabbatar da wannan ɗaukaka yadda zai zamanto da shi da ‘yan uwansa wato da shi da su mahaifan da shi Yaqubu da ‘yan uwan Yusuf za su faɗi suna masu gaisuwa suna masu gaisuwar sujada ga annabi Yusuf ya sani su ka ba su sani ba da kuma abin da Allah ya so ya sanar da shi ne daga sha'anin annabci na cewar dama Allah ya yi niyyar zai masa wannan ibtila'i kuma zai yi haƙuri kuma Allah maɗaukakin sarki zai bashi sakamako akan wannan haƙuri nasa saboda haka yana da wannan ilimi na annabci wanda yake wannan ilimin shine zai taimaka ma shine yake taimakawa wajen mutum yayi as-sabrul jamil wato ingantaccen ilimi da Allah ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi ya ku ƴaƴana ku tafi ku lalubo labarin yusufa ku lalubo labari na annabi yusuf wa akhihi da dan uwansa wala tai'asu min rauhillah kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun sha'anin fa babu wanda yake yanke ƙauna daga rahamar Allah sai mutane kafirai wato rahamar Allah sai aka ambace ta da ar-rauh ar-rauh iska ce mai tohowa da sanyi to tamkar haka rahamar Allah take zuwa yayin da ake cikin bakin ciki komai ya tsaya cak ba motsi ba harka sai rahamar Allah ta zo ta kada hankali kamar iska yadda za ta zo yadda za ka ga yadda gari yake idan ya yi dum din nan ka ga iska ta taho ce kai mun ji wata iska kamar za a yi ruwa to haka rahamar Allah Allah ya sifanta ta da wannan sifa to haka rahamar Allah take zuwa a hankali take zuwa kuma da ni'ima take zuwa ba gagagagagaga ba haka rahamar Allah take to yace musu kada ku yanke kauna daga rahamar Allah yanke kauna daga rahamar Allah ba waɗanda suke yin wannan sai kafirai ba a yanke kauna daga rahamar Allah duk tsamari duk tsamari ka zamanto mai kauna kada ka taba yanke kauna domin yanke kauna kafirai ne suke yi ba a so kuma shaidan ko yaushe abin da yake kokari ya zo ya sanya wa ya sanya ma dan adam kenan ya sanya shi ya yanke kauna daga rahamar Allah ku duba wannan bawan Allah da ya kashe mutane 100 ba daya na bani Isra'il ya je wajen mai bauta ya ce masa ya gaya masa ko yana da tuba ya ce ina kai wannan barnar ka samu tuba ina kaga me zai sa masa yanke kauna ce ba hali shikenan ya riga ya halaka sai ya hada da shi ya cika ɗarin da shi ya mai da shi cika makin ɗari sannan ya je wajen malami ya tambaye shi ce waye zai tsaya waye isa ya tsaya tsakaninka da tuba waye isa ya tsaya tsakaninka da tuba to wannan me zai ji ba sai ji an bude masa wata sabuwar rayuwa ba an sa masa hope an sa masa kauna to haka mumini ya kamata ko yaushe ya zamanto kada ya taba yanke kauna wanda kuma duk zai sanya ka ka yanke kauna to wannan jahili ne da al'amarin Allah jahili ne da addinin Allah amma wanda zai baka kauna ya sa maka hope ya zaburar da kai ka ji kan cewar baka mutu ka lalace ba akwai akwai haske a ƙarshen a ƙarshen tunnel a ƙarshen ramin kamar yadda ake faɗa da turanci ko light at the end of the tunnel ka ɗauka akwai haske akwai wato akwai dama tana nan akwai kofa da Allah ya bar maka a buɗe to wanda zai sanya maka wannan to shine masanin Allah shine masanin addinin Allah to haka annabi yaqub ya ce ma ƴaƴansa na'am
لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتقين جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وماذا أبي قد من الله علينا إنه من يتق ويسر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Allah ya ce falamma dakhalu alaihi to yayin da suka shigo yayin da suka shiga wajensa wajen annabi Yusuf kenan wato har sun dauki wato shawarar uban har sun dauki umarnin mahaifinsu a sun dauki umarnin mahaifinsu suka tafi zuwa Misra domin neman wato a saki anna- a saki dan uwan dan uwansu Binyaminu daga wajen shi magajin garin Misra a sannan daga nan kuma su yi bincike su nemi labarin annabi yusuf to da suka shiga wajensa qalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai wannan wato al aziz magajin gari hakimin birni mai girma masana wa ahlan ad yunwa ta kama mu da mu yunwa ta same mu da mu da iya da mu da wato iyalanmu wato muna cikin tsanani shine yunwa waji'ina bi bida'atin musja mun zo da haja wadda take yar kankanwa wanda mutum ma da wanda wanda yake za a bashi ita domin a sai abin hannunsa zai tankwabar da ita ya ce wannan din ne wato ba mu da wani abu da muke da shi mai kima na abu na abin a zo a gani shine almuza ai alqalila fa auki lana alkai ka cika mana awo ka cika mana awon abinci wa tasaddaq alaina kai mana sadaka ka saki dan uwanmu inna allaha yajzi almutasaddiqin Allah yana yin kyakkyawan sakamako ga masu yin sadaka to a lokacin sai annabi yusuf ya ce musu qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun yace shin kun san abin da kuka aikata da yusuf da dan uwansa yayin da kuka yayin da kuke kuna jahilai wato yanzu kun- wato kenan a yanzu su ba jahilai bane domin nasihar ubansu da ya musu da gaya musu cewar kada su yanke kauna daga rahamar Allah wanda yana daga cikin yanke kauna daga rahamar Allah kan idan ma sun san abin da suka yi ma Allah na laifi kada su yanke kauna su kan cewa sun lalace Allah ba, ba su ba Allah akwai kofar tuba har yanzu gare su to shi yasa suka zo wajensa a matsayin mat- mutanen kirki kuma firasar annabi Yusuf ya gane daga firasarsa daga gani irin wato na zuci da Allah ya bama annabawa da hasken annabci da suke gani cewar yanzu ba a cikin halin wauta suke ba ba a cikin halin jahilci suke ba wato aljahala ana al-itlaqinta akan aikin da yake sabanin ar-rushd sabanin shiriya da kintsuwa saboda haka idan shi yasa kun ga annabi Yusuf yace a a a lokacin a wato ya guji a, kamar yadda kai aka ce masa daga cikin malaman tafsiri da suke kawo a burhanin da ya gani laula an ra'a burhana rabbi shine kai za ka zamanto cikin annabawa kada kai aikin aljahilun aikin wato mutane waɗanda suke aiki irin na masu wauta masu bakin tsatsu ba ba mutane shiryayyu ba wato yayin da kuke ba shiryayyu ba kun tuna abin da kuka yi ga Yusuf da ɗan uwansa qalu a innaka la anta Yusuf yanzu kai wallahi ashe kai ne Yusuf qala ana Yusuf yace ni ne Yusuf bai yi takidi ba bai ce eh lallai ni ne Yusuf ba saboda istifamin da suka yi takriri ne wato lallai fa kai ne Yusuf dan istifami ne na inkari yanzu ashe lallai kai yanzu ashe hakika wato kai ne kai Yusuf ba wani ka ba yace eh ni ne Yusuf wa hadha akhi wannan kuma dan uwana ne qad manna Allahu alaina Allah yayi ni'ima a gare mu yayi mana baiwa innahu man yattaqi wa yasbir domin sha'anin duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri akan tsoron Allah nan fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin to fa lalle Allah baya tozarta ladan masu ihsani bai ce Allah baya tozarta ladansa ba dan ya nuna dali cewar taqwa da hakuri yana daga cikin ihsani kuma dalilin da yasa Allah ba zai tozarta ladansa ba dan yana cikin masu ihsani to ba shi kadai ba ma annabi Yusuf duk wani mai yin ihsani Allah ba zai tozarta ladansa ba ka'ida ce ta Allah inna Allah inna innahu inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah baya tozarta ladan masu ihsani saboda haka duk wanda zai yi ya gani inda ya kyautata Allah ba zai tozarta ladansa ba hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ka'ida ce ta Allah kuma karka ce zaka gwada Allah ka ce bari ka gwada ka gani bari ka yi ihsani ko Allah zai maka lokacin nan baka yi ihsani ba dan baka yadda da Allah ba baka yadda da Allah ba eh dan ihsani shine wanda mutumin da yayi dan Allah kuma yayi shi yanda Allah yake so amma yayin da kace zaka gwada Allah baka yi dan Allah ba kace kai ne dan ka jaraba ka gani wato baka gama yadda ba yasa ba a gwada Allah ba a experiment da Allah shi Allah sai dai a sallama masa a yadda da shi a yi imani da shi eh qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina sai suka ce mun rantse da Allah wallahi Allah ya fifita ka akan wa in kunna la khati'in kuma lalle mu mun kasance masu masu laifi masu ganganta kuskure mun yi ganganci suka rantse akan haka qala la tasriba alaikum al-yawm yace babu rarauka akan ku a wannan rana wato babu abinda za a wato babu yi muku biki da aibanta ku a wannan rana wannan rana ba ranar haka bace ranar yafewa ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum Allah ya yafe muku wato Allah zai yafe muku babu wato kwaba a gare ku a wannan rana Allah madaukakin sarki zai yafe muku wa huwa arhamur rahimin kuma Allah shine mafi jin kan masu jin kai mafi jin kan masu jin kai shine Allah duk da waɗannan abubuwan da kuka yi Allah zai yafe muku kun yi wannan abin da al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim me matsayi a wajen Allah amma kuma kun yi da gangan har kun shaida to tunda kun yi itirafi kuwa to Allah zai yafe muku to wannan kalma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da Quraishu suka yi shekara goma sha uku suna gana masa azaba suka ƙi shi suka kore shi suka azabtar da shi suka sanya masa takunkumin ciniki ba a hulɗa da su ba a aurarwa gare su ba a auratayya da su bayan ɗansu ne ɗan cikinsu ne suka sallama shi ga abokan gaba babu wanda zai ba shi kariya har ya bar madina da ya bar madinan suka rinka kai masa yaƙi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba duk wani abu na adawa da duk wani wanda yake neman ya hulɗa da shi ma suka nemi su hana shi ya hulɗa tare da shi suka yi adawa da mutanen madina kawai saboda sun ba shi mafaka sannan Allah ya sallada shi a kansu ya zo ya ci maka da yaƙi garin da ba taɓa cinsa da yaƙi ba ya zo ya tsaya a kan bakin ƙofar ka'aba aka bijirar da su gabansa ga sunan manya-manyan nasu duk wanda suka gana suka suka dasa masa suka dasa masa adawa suka jagoranci sojoji don yaƙi gare shi su Abu Sufyan da sauransu duk ga sunan an baje su a gabansa da ya hau kan a ɗakin ya tsaya a kan ƙofar ka'aba farkon abin da ya yi ba irin abin da janaral suke yi bane yayin da aka kawo masa ribatattun yaƙi da izza da fankama da jin kai da fariya farkon abin da ya yi kalmar tauhidi ya yi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'ada ya cika alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa ya sifanta kansa da bautar Allah wato ba shi ne ba taimakon Allah ne a matsayinsa na bawa wa hazamal ahzaba wahda ya rubuta dukkan rundunonin kafirai shi shi kadai wato ba ma da karfinmu bane mu sojojin da ake ganin mun shigo mun ci garin da yaki shine sannan ya ce ma ta nuna an fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ahun karim wa ibnu akhin karim dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja kun gani kamar yadda annabi Yusuf yake kalmar karim din ta zo sannan yace idhabu fa antu yace zan ga yace zan ga muku ne kamar yanda dan uwana Yusuf ya ga ma dan uwansu la tafriba alaikumul yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin idhabu fa antum tulaqa yace babu wani babu wato rarauka babu kwaba akan ku a wannan rana Allah zai gafarta muku domin shine mafi jin kan mafi jin kai ku tafi duk an kyale ku an sake ku an sake ku to shine abin da ake cewa ar-rahmatu inda al-qudra al-afu inda al-qudra yin afuwa yayin da ka samu cikakken iko akan mutum akwai wani wanda shi babu abin da yake so sai yayin da ya sami iko akan mutum ya yi ramuwar gayya wadda tafi gayyar ciwo to wannan ba karimi bane ba karimci bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa karimci ka duba ka gani matansa Hafsa da Aisha suka je suka yi kullalleniya suka yi kulle-kulle irin ta mata da suke yi a kansa Allah maɗaukacin sarki ya tona musu asiri duk abin da suka yi Allah ya gaya masa amma da ya tashi gaya musu an rafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya faɗi wani ya kau da kai daga sauran domin da ya gaya musu komai da komai da Allah ya gaya musu zai tsinka su kuma wanda zai ji daɗi yayin da ya ga mutane sun tsinke a gabansa ba karimi ba ne ka ga mutum ka sanya shi ya kunyata ya rasa yadda zai yi akwai waɗansu su abin da suke so kenan sai ga yana girgiza kafa yana dariya wai shi shine ya yi to wannan halin la'imanci ne halin la'imanci ne halin ƙasƙanci ne shi yasa ma ko mu ma a nan a al'ummar muke cewa karanta ce wannan karanta ce amma halin girma da karimci shine ka kau da kai yayin da kaga mutum ya riga ya san yayi laifi ya gama ya riga shi ke to me kuma kake nema to sai ka kau da kai shine karimci shine girma to kun ga haka annabi shi yasa wannan sune ayoyin da ke cikin kisar annabi Yusuf dan a kamanta halin annabi sallallahu alaihi wasallam da halin annabi Yusuf tare da ƴan uwansa sannan yace idhabu bi qamisi hada ku tafi da wannan taguwar tawa fa alquhu ala wajhi abi ku jefa wannan ku jefa ta akan fuskar mahaifina ya'ti basira zai dawo yana mai gani wa tuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da mutanen da iyalanku gabaki ɗayan ku duk ku tattaro yana ku yana ku da banku da kwarkwatan ku ku taho gabaki ɗayan ku ku zo wurina domin gashi Allah ya bani matsayi wato wannan rigar tasa malaman tafsiri suna da maganganu a nan daga cikin isra'iliyat sun ce wai rigar annabi ibrahim ce wadda ita Allah ya sanya ita ce rigar da Allah ya sanya ma annabi ibrahim yayin da aka jefa shi cikin wuta wadda ya sanya wuta din ta zamanto bardan wa salaman ala ibrahim to ita ce rigar da aka jefa annabi yusuf cikin cikin rijiya mala'ika jibril ya zo ya sanya masa ita take tare da shi ba ta rabu da shi ba wannan Allahu a'lam daga cikin isra'iliyat ne la nusaddiqu wa la nukadzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa mu ce wallahu a'lam Allah ne mafi sani waɗansu kuma suka ce a'a ya tura masa da rigarsa ne irin ta sarauta domin idan suka je saboda sun san cewar irin abubuwan da suka yi baya ba ta da kyau saboda haka domin annabi annabi yaqub ya nutsu akan cewa gaskiya ce ba wani ba wai bal sawwalat lakum anfusukum amran bane ba wani al'amarin suka je suka tsaro ba in ya zo da in suka zo da rigar yana ganin rigar zai ga alamar cewa eh wannan rigar mulki ce ba su isa su samu wannan rigar ba saboda haka wannan za ta sanya shi ya yadda da cewar eh hakika abinda suka zo da shi daga sai daga annabi yusuf amma jefa rigar a fuskarsa a matsayin bishara ne wanda wannan jefa rigar zai ji kanshin annabi yusuf wanda wannan jin kanshin zai yaye masa bakin cikin nasa kuma sai Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ganinsa ala ayi halin akwai bayanin mu'jiza akwai aya anan tunda annabi yusuf sanin cewar in aka je masa da wannan in aka jefa rigar a fuskarsa aka jefa ta a fuskarsa zai dawo masa da ganinsa wannan mu'jiza ce mu'jiza ce ta annabawa yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan kuma hakikaninta alkur'ani bai mana bayani ba amma haka ayoyi suke ayoyi ga waɗanda suka gani a wannan lokacin ne mu kuma mu gaskata da abin da aka gaya mana ko mun gaskata da abin da Allah ta'ala ya ce saboda haka a nan kissar ta kai a wannan gabar sai kuma Allah ya kai mu gobe insha Allah mu karasa zuwa karshen surar kuma a gobe ne za mu saukar karatun mu bi idnillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in